الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد الذين دقوا في البلاد فاكتروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سود عذاب إن ربك لبالمرصاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفرعون ذي الأوتاد الذين تقوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك فور عذاب إن ربك لبالمرصاد الله أكبر a cikin kafiran da suka gabata an faɗi samu adawa samudawa alamtar kafa alabuka bi adin irama zata liman allazi lati lam yakun min fil bilad wa samuda نعم samudawa allazina jabu saka bil wadi sai Allah ya shawo fir'auna مم.
akwai kuma fir'auna shi ma ya zo zil autadi ma abocin tsirkiyoyi mai daure mutane مم.
mai tsirkiyoyi sarkokin da yake daure mutane مم.
kana ya tudu arba'ata autadin yana yana yin tsirkiya guda hudu ma'ana igiya hudu ya shuddu ilaiha ya dawar jilai man yu'azzibuhu yakan daura hannayen da kuma kafafuwan wanda yake so ya azarta مم.
in yana so ya azarta mutum sai ya daura hannayensa daban-daban مم.
ya daura kafafuwansa daban-daban Mm.
sannan ya fara yi masa azaba مم.
kama fa'ala bi asiya ta haka yi wa asiya matarsa مم.
saboda ta yi imani da annabi Musa. Wannan su fir'aunan nan allazina dangawo su ne wanda suka yi girman kai, suka tajabbaru, suka yi girman kai fil bilad a cikin garuruwan duniya, suka yi mulki irin na eh, na shedanci, mulki na zalunci.
مم.
Fa aktharul fasada, suka yawaita barna fiha a doron ƙasa, alqatla kifa wa ghayrahu da wani sun kakkashe mutane da yawa, sannan kuma sun karbe dukiyoyin mutane da yawa, sun azabta mutane da yawa.
مم.
fasabba alaihim rabbuka rabbuka ubangijinka fasabba alaihim sai ya- ya zubo musu sauda azabin nau'i na azaba sai Allah ya- ya- kowaɗanne da irin nau'in azabar da aka sa musu مم.
fa amma adun fa uhliku bi dagiya wa fa amma samudu fa uhliku bi dagiya wa ma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya مم.
سخ- سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية مم.
to kowace ne dai da irin azabar da Allah ya yi mutu- musu irin wacce ta dace da su مم.
inna rabbaka ka sani ubangijin kalabil mirsadi yana madakata مم.
yana jiran kowa adun adun adawa lura na farko minhum shaddadu akwai shaddadu a cikin su allazi balangar quwwatuhu mablangan ma balangar quwwatu insani wanda ya samu karfi Allah ya bashi wani irin karfi wanda Allah bai taɓa ba wa dan adam irin wannan karfin ba مم.
shi wannan shaddadu مم.
huwa allazi bana jannatan fid dunya shine ma ya gina aljanna a duniya eh har yanzu tana nan sai dai kuma annabi ya ce ba wanda zai je مم.
sahabin sa ɗaya ne ya- ya taba halartar wannan gari مم.
eh gari ne ya karanta littafan sa littafan suna littafan at-taura مم.
sai ya ga yadda ake a yadda ake eh, ma- mana yadda Allah ya tsara aljannarsa مم.
yace shi ma sai yayi tasa مم.
kuma yayi ya gina aljannar مم.
eh, ya gina aljannar yadda yake so yadda ya ga sifin aljanna haka ya yi aljannarsa مم.
komai da komai مم.
to sai Allah ya hana su shiga aljannar مم.
ran da za su shiga ranar Allah ya halaka su ba su ma koma gidan ba مم.
huwa allazi bana jannata fid dunya qala yace inna hudan yuwaiduna bi jannatin fil akhirati a sai mutanen annabi shi yana sai mutanen annabi hudu ne ma مم.
yace annabi hudu yana musu al- alƙawarin aljanna a lahira مم.
wa ana asnau jannatan fid dunya yace ni ko zan yi aljanna a duniya مم.
irin ta lahirar مم.
ko bana qasran bil jawahiri wal yawaqiti wa sana'a buyutan wa ja'ala fiha kull ma tashtahil anfusuha lazul ayun مم.
kuma ya shirya garin yayi gari ya- yayi shi da golagolai da da golagolai da ma ya gina garin مم.
ya sa yawaqitu ma'ana jauharori iri daban-daban daban duk da kayan kuɗi ne kawai ko kuma kuɗin ne kansu Mm.
da kuɗin kawai aka yi garin Mm.
wasu na buyutan ya gina ɗakuna waje alafiya ma kulla ma sai sahi an fuzo duk abin da rai yake bukata yana cikin wannan gida ko kuma waɗannan gidajen wannan garin da ya yi wata lazura a yunu duk abin da ido zai zai gani ya ji daɗi duk akwai shi a ciki Mm.
wa hayya kulla shay'in fiha ya shirya komai a cikin aljanna ta sace wannan shaddadu wata hayya ma'a jaishihi ya shirya da yakin sa yan taqilu ya tilka aljannati wa zai tafi zai koma waccan aljanna da ya gina Ah, ya- ya gama shirin sa da shi da jama'arsa hatta ya alama hudun anna an la hajar lahu fil jannati wa duk yayi saboda ya nuna wa annabin sa cewa shi aljanna da annabin hudun yake faɗa masa baya buƙatar aljannar shi ma yayi tasa wannan tasa ta ishe shi Mm.
walamma qaruba min al-qasr masafata milin sun kusa sun ka- ka- kamo hanya za su shiga garin tsakanin su da garin bai fi mil ɗaya ba bai fi kilomita ɗaya da rabi ba kawai tare da lahu shaksun sai wani ya zo sai ya haɗu da wani a hanya shi wannan sarkin ya haɗu da wani mutum wa qala lahu sai ce masa li ilayka hajatun na zo ina tambaya ne ina da bukata a wajen ka kai sarki qala sai shaddada ya ce masa man anta waye kai qala sai sai ni ana malakul maut ni mala'ikan mutuwa ne Mm.
قال sai ما تريد me ya kawo ka me kake so قال اخذ روحي kana zo in karbi ranka ne Mm.
abinda aka turo ni kenan قال له sai sarkin yace amhilni hatta arsul alqasra to ka bari in shiga wannan garin da na gina mana قال malaikan mutuwa yace masa la la ina ai babu lokacin ka ya kare zaka tafi ne la ta tajawazu huna inda kake nan ba za ka wuce ba Mm.
faka bi da ruwahu anan kuma ya karbi ran nasa fasara hunalika nan ya fadi Mm.
shikenan gari dai ba a shige shi ba a to sarki ba shiga gari ba ai sai shige shi Mm.
shikenan gari ya zama ya zama gari kawai ba mutum Mm.
kuma daga wannan lokacin ba wanda ya ƙara shiga garin Allah ma ɓoye gari yayi a duniya Mm.
Eh, manzo Allah sallama ya fa- ya faɗa ya ce sahabinsa ɗaya Tamimu Dari zai je ya ga garin kuma ya je ya gani Mm.
kuma ya ce duk sifar aljanna haka gari yake eh amma Allah ya boye shi ba a ganin sa ma ba sai an gashi wani zai ce ko zai gaje shi ko zai amfani da shi ko zai ga abin da za a kai Allah ya ce to a gani Mm.
wa ammal insanu فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
na'am fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi ko fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqahu فيقول ربي فيقول ربي أهانا كلا وفأما الإنسان شيئا أدم كافري الكافر كافري إذا مبتلاه ربه إلى بنجي سيجربيه فأكرمه يجرم ماشي بالمال يباشي دوكيا وغيره da wani dukiya ya bashi kwanciyar hankali ya bashi mulki نعم kuma kafiri ne wani amahu ubangiji ya ni'imta kafiri Mm.
sai kulu yakan ce rabbi ubangiji na akramani ya girmama ni Mm.
yazunnuna yana zaton suna zaton annal ikrama huwa ju- wujudul mali Mm.
samun dukiya shine girma Mm.
ba shi bane girma wajen Allah Mm.
a samun Allah dai shine girma Mm.
wa amma ya zama talawa amma idan Allah ya jarrabi kafiri rabbuhu idan ubangijin sa ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu Mm.
ya kuntata masa rayuwarsa da ya ga alaihi rizqahu Mm.
Allah ya sashi a cikin talakawa Mm.
fa yaqulu ko fa yaqula yakan ce rabbi rabbi ubangiji na hana ni ya wulakanta ni Mm.
haka kafiri yake cewa Mm.
Allah ya ce duk ba nan take ba Mm.
ba wajen dukiya ne girmamawa ba Mm.
ba rashin kuɗi ne wulakantawa ba Mm.
a mutum da ya zama tsakaninsa da Allah zuciyarsa akwai Allah Mm.
in zuciyarsa akwai Allah yana da girma duk inda yake koya yake Mm.
wanda ba shi da Allah kuma duk abin da ya mallaka aikin banza ne Mm.
Eh, duk da jimawa wata rana za a ɗauke shi a tattara shi a je a jefa shi a cikin ƙasa shi kira an manta da shi Mm.
kalla balla كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهبون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال هبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا مم.
وجيء يومئذ بجهنم مم.
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر
مم.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي مم.
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نعم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما مم.
وتحبون المال حبا جما مم.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا مم.
وجاء ربك والملك صفا صفا مم.
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية مم.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر كلا ba wajen dukiya ko talauci bane girma yake rad'un wannan tsawatarwa ne laysal ikramu bil gina girmamawa ba da wadata yake ba ba wadata yake ba wala al-iharatu bil faqri wulaqanta mutum ko ba wai talauci bane innamal ikramu bi da'ati Allah tabaaraka wa ta'ala girmamawa in Allah ya girmama dan adam to sai Allah ya har- ya hada shi da ibada da bin Allah in mutum ya ga baya kaucewa dokar Allah to wannan shine wanda Allah ya girmama wal ihanata ko wal ihanatu wulaƙanci kuma yana tabbata bi ma'asiyatillah da sabon Allah wa kubri da kafircewa Allah in mutum ya ga kuma kullum sabawa Allah yake yi kuma yana kafircewa Allah to shi kuma shine wulakantacce la yantabihuna lidhalika amma hadda haka mutanen kafirai ba sa faɗaka su gane haka ahlu duniya mutanen duniya ya raunar mala suna ganin dukiya wal jaha da samun alfarma rifatal eh, rifatan rifatal qadri inda Allah tabaraka wa ta'ala shine daukakan daraja wajen Allah a ba dukiya bace daukakan daraja ba kuma samun jagoranci bane wallahu la yanzuru ilaihi ma Allah ba su yake dubawa ba innamal mutabar inda Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake lura da shi wajen Allah huwa al-imanu shine imani da Allah wa da'atu da yin biyayya wa man razaqahu Allahu al-imana bihi wanda ya- Allah ya azurta shi ya imani da Allah wa da'atu da biyayya wa Allah faqad akramahu Allah ya girmama mutumin wa man la wanda bai samu imani ba bai samu kuma biyayya Allah ba faqad hanahu Allah ya riga ya wulakanta shi kuma shi da kansa zai gane wulakanta shi ne walau kasura inda hulmalu ko da yana gani ya fi kowa dukiya a duniyan nan mutum nawa suka yi dukiya sun tafi sun batta a irin karuna ma shi dukiyar ta sama har yanzu yana nan yana tafiya ƙasa Eh, ran da ya taka ƙasa ta ta bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan zai tashin kiyama Allah kaga shi har yanzu ma bai samu ya mutum ba ba yana ta yana ta fama da azaba to ba dukiyar ya bari ba to ina dukiyar tasa duk dukiyar da ake cewa karuna ya mallaka ba wanda ya taba ganin ko fitar ɗaya na karuna duk gaba ɗaya da shi da dukiyar aka hada aka halakar bal la tukrimuna yatima ku muta kafirai ba kwa girmama marayu la tusununa ilaihi ba kwa kirdawa maraya ma ginakum tare da wadatar ku wala tu'urum haqqahu min al-mirasi sannan kafirai su idan mutum ya mutu ah, ko da eh, idan wani ya mutu ba za su ba wa magadansa gadon da ya dace ba saboda su ba ruwansu dama da da addini balle son ga tsarin da Allah ya tsara kaza wane ya kamata ya samu wane kaza ya kamata ya samu wala ta hadduna ba kwa kwadaitar junanku ko kuma wala ta hubduna ba kwa kwadayi ba kwa kwadaitar anfusakum kawunanku wala gairakum ko ku kwadaitar da wani ku ala da amin miskini bisa ciyar da miskinai Mm.
ba ruwan ku da ciyar da wanda bai da shi eh amin miskini ciyar da miskini ba ruwan kafiri da ciyar da wani shi gani yake kawai kowa ya tashi ya nema ne wa takuluna turasa gadon ma shinyewa suke yi gadon ma idan mai kuɗi ko mutu ya mutu ya bar dukiyarsa ga ƴaƴansa marayu ga matansa ba za a ba su ba sai wani kawai a cikin jan uwansa zai zo ya keɓance da kuɗin sai ya rike kuɗin a matsayin ya- kuɗi sun zama nasa almirasa gada gado akalan lamman kuma shi kuke yi sosai lamman mai tsanani shadidan mai tsanani lil- eh, la- nam la- lalam nam lil muhimmi ko nasibun nasibun nisa'i ma lal muhimmi wanda yafi muhimmanci a cikin gado nasibun nisa'i wan- wa- wasu biya ne rabon ga- rabon mata da rabon yara ya fi komai muhimmanci to amma kuma shi ma kafai ba sa ba su ba za su ba wa yaran ba ba za su ba wa matan ba min almirasi na gado ma nasibin sai su hara da rabon su duka su cinye wata hibbuna almala Allah ya yi kafirai sun dukiya hubban sayayya jamman mai yawa Mm.
kafiran mai yawa falatun hukunahu tara kudi suke ta yi amma ba za su iya bayarwa ba ba za su ciyar da wanda ya dace su ciyar ba ko dan uwansu ko wani nasu ko waye shi kafiri banda daga shi kansa sai sai jayansa sai iyalansa su kadai ya sani kalla Mm.
la la tafa'alu zalika haza kar ku yi hai- haka ko mutane kar ku yi haka tunda dama wa'azin aka yi shi ai ba kafirai akewa ba kafirai ana faɗin halayensu ne amma ana gaya wa muminai ne kar ku yadda ku ɗauki hali irin na kafirai ku sani fa idza dukkatil ardu idan aka dandage wannan ƙasa dakkan dakkan dandagawa zulzilat aka girgiza ta hatta yar hadima kullu bina'in alaiha har duk ginin da yake kan ƙasan nan duk sai ya rushe wa yana dima a rasa shi ya zama ba komai a kan ƙasa Mm.
shikenan an sani a duniya ta ƙare kenan wa ja'a rabbuka ubangijinka zai kawo lamarinsa amruhu lamarin ubangiji ya zo kenan Mm.
shine ranar da ake alkawari wal malaku mala'iku ma za su sauko kuwa maji'ul mala'ikati shine zuwan mala'iku wajen tashin kiyama za su zo saffan saffan suna safu bayan safu mustafina suna safu auzi auzabi sufufin kasiratin ko kuma su zo da safun su mai yawa domin aka yi tashin kiyama za a tara mutane gaba daya daga annabi adam har na ƙarshe a tara su gaba daya waje daya a kawo aljanu a kewaye aljanun za su ninka mutane sai a sake kawo bayan an- aljanu sun zo sai a ɗauko mala- mala'iku na ƙasa wannan ƙasa da muke takawa sai su zo su kewaye wannan aljanun su ko mala'iku na ƙasa ta biyu su kewaye wannan eh, ƙasa ta farko da haka har a je ƙasa ta bakwai sai a ɗauko mala'ikun sama ta farko su kewaye waɗannan mala'ikun da mutanen da aljanun a ɗauko mala'iku na, na sama ta, ta biyu da haka har a je sama ta bakwai duk an kewaye ko ina mutum yana tsakiya in gudu ne mata ina zai tafi waji a yau mai izin kuma gashi an taho da bi jahannama da jahannama ita jahannama kawai da an yi tashin kiyama sauri take take cewa ba ta kayanta utiya bi jahannama an kawo jahannama kusa da gurin taron tuqadu ana janta bi sab'ina alf zimamin an sama mata ah, igiyoyi wanda ake rike da ita ake janta kar ta zo ta ce- ta halaka mutane igiya dubu saba'in na mala'iku kullu zimamin bi aidi sab'ina alfa malakin kowace igiya ɗaya a cikin igiyoyin wutar mala'ika dubu saba'in ne yake rike da igiya ɗaya kuma su ma igiyoyin dubu saba'in ne kaga mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in su suke rike da wutar wanda suna janta kar ta ƙarasa wajen tashin kiyama ta halaka kowa saboda in ta ƙarasa ba abin da zai saura da kowa da kowa ma za ta gama da shi ana janta kar ta ƙarasa laha zafirun wata gayyuzun tana ruri tana fishi tana son a- a ba ta ita da saboda ta ji Allah ya ce mata ah, la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai na cika jahannama nan da mutane da aljanu to sai sai ta ce ita ta dauka duk mutane da suka zo wajen gaba ɗaya nata ne duk a bata shi yasa idan aka zuba kafirai aka zuba kafirai Allah ya tambaye ta yawma- yawma yaqulu li jahannama halim salati kin cika ya ce halmin mazirin ko akwai ƙari a sake ƙaro mata Allah ya ce kin shiga ya ce ko akwai ƙari ba za ta daina cewa akwai ƙari ba sai ubangiji tabaraka ta'ala a cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo kafar kudurarsa Mm.
in ya ɗora a kanta sai ta ce kad kad bi izzatika Mm.
ya isa ya isa Dole.
tashi ka tako shi Mm.
yau mai wannan ranar Mm.
yadda zakarul insanu dan adam zai tuna Mm.
inna Allah tabaraka ta'ala ya shiru hazal khalqa Mm.
Allah zai tara wannan halitta gaba ɗayanta Mm.
fin nafsatu saniyati da aka yi busa ta biyu Mm.
ta tashin kiyama kenan Mm.
ya fuku isra'ilu fi suri eh, isra'ilu zai busa a cikin kafan nan da aka bashi Mm.
nafkatan busa ɗaya sai mutu na jami'an kowa ya mutu Mm.
wa ba da arba'in na sanatan bayan shekara arba'in Mm.
yanfuku maratan ukura ya sake busa Mm.
busa ta biyu Mm.
sai ta mil khala'iku jami'an duk mutane su zo su haɗu duk halitta kai ta haɗu fi sa'idin wahidin a waje ɗaya Mm.
yushar amnawu adama za a tada jajen dan an- jajen annabi adam Mm.
min awwalid dahr ila akhirid dahr daga annabi adam din Mm.
ba shine farko ba Mm.
har na karshen mutuwa Allah.
ko kuma na karshen haihuwa Mm.
duk sai an tara su a waje daya fa yatami'una fi sa'idin wahidin za a hada su a waje daya Mm.
wa yusharul jinnu su kuma aljanu sai a kawo su Mm.
su aljanu suna da yawa wa hum asratu al'afi bani adama suna ninka mutane sau goma Mm.
sai zai su kewaye mutane sau goma ninkin mutane goma ne Mm.
daga annabi adam har na ƙarshe to aljanun duniya sun ninka sau goma bani adama ya doro na alaihim ashraka al'afin jan adam suna kallo za a kawo aljanu ninki goma su zo su kewaye su Mm.
wai isar mala'ikatul ardi mala'ikun ƙasa za a kawo su su ma hum ashraka al'afin jinni su kuwa sun ninka aljanun sau goma Mm.
su ma sai su kewaye aljanun Mm.
sun mai yusar mala'ikatu sama'i duniya sai a kawo mala'ikun sama ta farkon nan su ma a shirka wa ɗafi mala'ikatu al'ardi su ko sun ninka mala'ikun ƙasa sau goma Mm.
sun masaniya su sama ta far- ta biyu ita ma haka sun ninka na sama ta farko goma sun masalisatu ta ta uku ma ta ninka mala'iku da suke ƙasa wa- wa- wannan da suka kewaye sau goma da haka ila sabiyati har izuwa sama ta bakwai Mm.
mala'ikun sama ta bakwai su kuwa sun ninka mala'ikun sammai din nan da mala'ikun ƙasai da mut- da aljanu da mutanen masau goma. Sun matushar mala'ikatul baitul mamuri, sai ma- mala'ikun baitul mamuri wanda suke zuwa suke ɗawafi a ɗakin nan da aka ɗauka daga Ka'aba, aka mai da shi sama, ya dawo gurin ma- a ziyarar mala'iku. To wannan da asalinsa ɗakin Ka'aba ne shine lokacin da aka yi tufa na Allah ya ce mala'iku zo su ɗauke ka ɗakin su mai da shi sama aka ɗauke shi aka mai da shi sama to kullum mala'iku za su zo su yi ɗawafi a wannan ɗakin in suka tafi ba za su ƙara dawowa ɗakin ba su kam har abada to iri ire-iren su za a tattara to su ma in aka kawo su za su ninka waɗannan mala'ikun sama ta bakwai din da sammai gaba ɗaya da mala'ikun kastai da mu- da aljanu da mutane sau goma ثم تشر ملائكة الكرسي كرسي شي ما yana da mala'ikunsa su ma in aka kawo su za su ninka taron gaba ɗaya sau goma shi na ashrata al'afi ma qablahu thumma yusharu ma fi kulli siradiqin min siradiqatil arshi sab'a mi'ati alfin sab'a mi'ati alfin wa sab'una alfa siradiqin kullu wahid yatadammanu min malaikati ashrata al'afi ma qablahu al'afi ma qablahu sannan za a kawo mala'iku na- na kowace kusurwa ta al'arshi al'arshi yana da kusurwoyi kusurwoyin al'arshi su dubu ɗari bakwai ne da dubu saba'in kusurwoyin al'arshi kusurwa dubu ɗari bakwai da saba'in Mm.
kowace kusurwa mala'ikun da suke ciki wannan kusurwar su ma sun ninka wannan taron sau goma wal insu fi wasalil khalaiqi mutane su ne a tsakiya komai yana kewaye da su Mm.
uhida bihim min kulli janibin Mm.
an kewaye su ko ta ina idan salatum an tanfuzu min aqari samawati wal ardi tanfuzu la tanfuzuna illa bi sultanin Mm.
ubangiji sai in za ku iya zarcewa ku wuce ko ta sama ko ta ƙasa duk wanda zai iya guduwa ya zarce ya gudu babu ba wanda zai iya Mm.
ba za ku iya zarcewa ba sai kun samu hujja Mm.
hujjar kuma shi ita ce kusanci da Allah Mm.
ويتجلى الجليل تبارك وتعالى بصفته المنتقم a lokacin ne ubangiji zai bayyana da wani suna sunan da bai taɓa bayyana irinsa akan halitta ba shine sunan azaba muntaqimu mai azabtarwa wa yaqulu hadhihi al-makhluqatu khalaqtuhum jami'an wa razaqtuhum wa kallaftuhum ubangiji in yazo abinda zai ce shi to wajen na halittu gaba daya ni na halicce su ni na arzuta su ni na dora musu abinda za su yi wannan zarta fi kutubihim ma ra'aytu shay'an illa annahum kulluhum khalafu ma ma amartu bihi wa intaha kunna wahiya atuni bi jahannama ubangiji zai ce to na duba duk cikin fayil fayil da aka kawo min nasu na samu mutane ba su ba abin da suka aikata illa sun saba mini umarnin da na- na sa su sun sa sun saba umarni kuma sun keta hane-hanen da na hana saboda haka a kawo min jahannama wa zabul mala'ikatu ila jahannama a lokacin ne mala'iku za su tafi su je su dauko jahannamar fa yajaluna fi sab'ina alfa zimamin sai su sa ta a cikin wannan igiyoyi sarkoki wanda wanda za su rike jahannaman guda dubu saba'in din biyadi sab'ina alfa malakin minal mala'ikati kowace sarka ɗaya mala'iku dubu saba'in suna rike da ita suna jan jahannamar kar ta ƙaraso wa yaquluna laha suna ce mata ajibi rabbaki ki amsa wa ubangijin ki yana neman ki sai wuta fa yaqu- fa taqulu sai wuta ta ce ma yasna'u bi me ubangiji yake so yayi da ni ne yaquluna sai ce la nadrimu ma ba mu sani ba yace dai a kawo ki wata zangara jahannama hatta tasira kal jirmi min as-simari jahannama saboda an ce ubangiji yana neman ta sai ta ta kankancewa ya ta zama kamar dan tayi kamar dan yaro karami haka jahannama za ta dawo saboda ta ji kiran ubangijinta ko ba ta san abin da za a yi da ita ba Subhanallah.
saboda mai ta san Allah fa yuta bi halil mahshari sai a dauko ta a kawo ta gurin taron wannan sai ta kallamuna mutane suna magana ma haza suna tambaya wannan ko menene haza khalqun sangirun alai kathirun min salasil wal malaikati wannan yar halitta kankan wannan amma ko waɗannan mala'iku dubbai ba iyaka suke rike da ita kuma ga sarkoki ya qulu Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji zai gaya wa mutane khalaqtu haula'il khala'iqa wa ja'uni wa ma atawni bi shay'in arqihim jami'an sai ubangiji ya ce to na halitta na halittun kuma sun zo mini ba- abinda nace su yi ba su yi ba abinda nace kar su yi sun yi to jahannama ki ki kona su gaba daya fa idza jahannama laha zafirun wa tagayyuzun turidu an tasallal ala al-khalaiqi shine tarmi bi shararin kalqasri fa annahu jimalatun sufrun to a lokacin za ta yi za ta ta da rurinta za ta ta da fishinta tana so ta zo ta kama duk wanda yake wajen taron Ah, tana jefa wannan tarnazi nata tarnazin kuma kowane tarnazi ma duniya ce guda wal mala'ikatu musamsikuna bil arshi mala'iku kuma suna rike da al arshi ya rabbi sallim sallim mala'iku suna ta addu'a ya ubangiji ka kubutar da halittarka ya ubangiji ka kubutar da halittarka wa kullu rasulin yaqulu nafsi nafsi a lokacin ne duk annabin da aka tinkare shi ya zo wajen Allah ya yi magana a samu sauki ya sha ni ma ta kaina nake ta kaina nake yi sai yaqulu na man ra'ayu sai halitta gaba ɗaya mutane su haɗu su ce to yanzu mai dabara ya za a yi ga Allah ya yi fishi ga wuta ta zo kusa ga shi wa zai je ya ne- ya- ya- ya jagoranci mutane a je a nemo ya je a nemo wa mutane sauki to a lokacin da mutane za su je na sabo ila adama abil bashari to mu tafi wajen annabi adam ba shi ne uban kowa ba a je wajen baba Kawai.
wa jawo ila adama sai su zo wa annabi adam su ce ya adamu anta khalifatullahi fi ardihi khalaqaka bi yadihi wa nafaka fika ruha wa afjada laka al malaikata hadhihi jahannamu jahannamu turidu an tuhriqa al mu'mina wal kafira jami'an fa li auladika sai su ce ya adamu kai ne halifar Allah a doron ƙasa ka Allah yake kuma Allah ya ce ya halicce ka da ikonsa ko da hannunsa Allah ya busa maka rai da kansa Allah ya sa mala'iku sun maka sujjada to ga jahannama tana so ta kona kowa da kowa ma da muminin da kafirin kowa so take ta ce ta kona shi ka shi ƴaƴanka kai annabi Adam ya gulu Adam annabi Adam sai ce nafsi nafsi ai yau ta kaina nake yi Hawwa'u zawjati la ufakkiru fiha al-yawma li'anni akhafu an yu'adhibana Allah azibani Allah bi anni akaltu shajarata Hawwa'u mata ta ce amma ita ma yau bana tunaninta saboda ina tsoron kar Allah ya azabta ni saboda Allah ya ce min kar na shi bishiya kuma na shi ta iza bu ila gari ku tafi wajen wani iza bu ila nuhin ku tafi wajen annabi nuhu huwa awwalu anbiya'i shari'ati shine farkon annabi na shari'a shine aka fara kawo wa litta ba littafi ba addini da hukunci wa ya tuna li nuhin su zo wajen annabi nuhu sun mutane su ce ya nuhu anta awwalul anbiya'i annabi nuhu kai ne farkon annabawa na shari'a wasan maka Allah abdan shakura Allah ya ambace ka yace kai bawa ne mai godewa Allah wa hadhihi jahannamu turidu an tajma'a al-mu'mina wal kafira jami'an fa sari khalaiqi to ga jahannama ta zo tana so ta hada mu'minin da kafirin duk ta halaka saboda haka ce shi halitta fa yaqulu nafsi nafsi annabi nuhu ya shani mata kaina nake la ufakkiru fi samin waladi a haran gairahu ai ba na tunanin ɗana ma samu balle wani liyan ni da auto alaƙa wa na yi wa mutane na addu'a izhabu ila gairi ku tafi wajen wani kawai izhabu ila ibrahim khalilin lahi ku tafi wajen annabi ibrahim shine badadin allah ko ya tuna ibrahim mutane su zo wajen annabi ibrahim ko ya kullu lahu su ce masa ya khalilan lahi inna jahannama turidu an tajma al kafira wal mu'mina fashwalana ko ya kullu nafsi nafsi كذبت ثلاث كذبات لم أري هل يعذب الله بها أم لا يا يا كيف بدادين الله wanda yake shiri da Allah jahannama fa yau tana so ta shinje kafiri da mumini duka duk ta hada su ka cece mu annabi rawi shani wata kai da nake yi na yi wasu maganganu wanda sura sun yaka duba za a ce ƙarya ne saboda haka ina tsoron kar Allah ya tada wannan magana ko zai azabta ni da su ko ba zai azabta ni da su ba iza bo ila gairi ku tafi wajen wani iza bo ila Musa kalimillah ku tafi wajen annabi Musa shine mai magana da Allah fa ya tona Musa mutane su zo wajen annabi Musa su ce Musa ibn Imrana kallamaka Allah takliman hadhihi jahannamu tajma'u bayna al-mu'min wal kafiri fa shawari al-khalaiqi yaqulu nafsi nafsi harun akila wa fakir fihi li'anni qataltu nafsan lam umar bi qatliha izamu ila gairi sai su ce annabi Musa kai ne wanda Allah ya maka magana haka ya faɗa wa kallahu Allah Musa takliman ga jahannama ta zo tana so ta hada mumini da kafiri duk ta shinye ta halaka su ka ceci mutane sai annabi Musa ya ce ni ma ta kaina nake yi annabi Haruna dan uwana ne amma shi ma yanzu bana tunanin sa saboda akwai mutumin da na kashe Allah bai ce min in kashe mutumin ba kar ya zama laifi a tsakanina da Allah ku rabe wajen wani izabo ila isa ruhin la ku da wajen annabi isa shine ruhin Allah sai ya tona isa alaihi salatu wassalam zo wajen annabi isa su je ya isa anta ruhun la wa kalimatuhu hadhihi jahannamu turidu an tajma bayna al-mu'min wal kafiri fa yasali an-nasi yaqulu nafsi nafsi maryam ummi la ufakkiru fiha izabo ila ghairi sai su ce kai annabi isa kai ne ruhin Allah da jahannama tana so ta hada tsakanin da muminin da kafiri duk ta halaka ka ceci mutane sai shi a yau ta kaina nake ta kaina nake maryam mahaifiyata ce amma ita ma yau bana tunaninta ku tafi wajen wani ku tafi wajen muhammadu masoyin allah sallallahu alaihi wasallam wallazi yastahiqu hadha muhammadu ne ya cancanci wannan aiki yau shi kadai ne zai iya fa ya tuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk halitta ta tafi wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallama تشي يا رسول الله إن جهنم تريد أن تجمع المؤمن والكافر وتفرق الجميع تشي يا رسول الله جهنم تنعفو ta hada mumini da kafiri ta cinye mutane gaba daya saboda tana so ta kona kowa da kowa ya qulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallama yace jahannamu ta'tilil mashari kamla ana kuza ummati ma yumkinu hadha yace jahannama ce za ta zo wajen tashin kiyama tun ban dauki al'umma ta ba sai ce haka ba zai yiwu ba sai dai ta haƙura ta bari sai an kwace wanda ba nata ba iya sa bar mata nata jahannama fil masal da ta kula jami'a sai ce jahannama fa tana nan a tashin kiyama tana sai ta shinye kowa fa ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sai ya zo ila rabbil izzati wajen ubangiji tabaraka ta'ala fa yazidu ya sujjada ya sujjada fa yaftahu Allahu alaihi min alhamdi ma lam yusbaq lahu masilun ko yasbaq lahu masilun Allah shi da annabi shi da kansa ya fada yace Allah zai dinta masa wasu kalmomi wanda zai yi wa Allah kirari wanda shi ma da bai san su ba a lokacin ka Allah zai bashi wannan kalmomin sai tawa Allah kirari da wannan kalmomin duk cikin da Allah ya inna sai Allah ya sauka
مم.
قلت إن الفتح لا ينتهي آه قلت إن الفتح لا ينتهي حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يفتح له في ذلك المقام وفتح آه عليه في الحمد مم.
قال ما لم يسبق له مثله آه النبي صلى الله عليه وسلم ba zai daina ba zai tawa Allah kirari مم.
za a buɗa masa waɗannan kalmomi ya tawa Allah kirari da su مم.
ba zai daina ba har sai Allah ya sauka مم.
in ya sauka ya ce a to ka daga kanka مم.
irfara saka Mm.
sal toda washfatu shaffa Mm.
daga kanka duk abin da ka tambaya an baka ceto kake so an bayar shikenan صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam مم.
فقال الله تبارك وتعالى وبقي شيء مثلا إرفاع رأسك هذا ليس يوم عبادة daga kanka yau ba ranar ibada ba ne مم.
salto da washwatu shaffa ka tambayi duk abin da kake so an baka ceto dama naka ne an baka مم.
fa qala jahannamu sai jahannama tace ah, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace jahannamu tasulu ma tara qabla an ukhrija ummati مم.
fa ah, fa yati fa yadribu safatan tafirru masafata 70 alf sanatin مم.
ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الأنبياء أولا مم.
ويشفع في العلماء ويشفع في الشهداء مم.
فيقوم هؤلاء يشفعون أيضا بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا قوله أفا أن يبعثك ربك مقاما محمودا مم.
مقامه مقام يحمده فيه الأولون والآخرون مم.
النبي زي شيتو جهنم ذات شيغو غورين تارو مم.
تندن فد الأمة تابا مم.
سي النبي يزو سي ماريتا نعم مية
إن يماريتا ذات بوتا tafiyar shekara dubu saba'in za ta gusa ta rabu da wajen مم.
annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yana ceto مم.
ya fara da annabawa yan uwansa مم.
ya ceci malamai magada annabawa ulama wa rafatul anbiya wanda ya fada مم.
ya ceci shahidai irin su sayyidina hamza مم.
sai su ma sai a ba su dama su ma su je su yi ta ceto مم.
bayan ceton annabi sallallahu alaihi wasallam nan ko duk mai ceto sai ya ta ceto shi dai shine zai bude مم.
in ya bude sauran masu ceto su yi ta yi مم.
Qur'ani ya yi ceto, wa- azu- watan azumin Ramadana ya yi ceto, ah, ayyuka masu kyau su yi ceto, Mm.
kalloli waye duka abubuwa su yi ta ceto.
مم.
To wannan shi ne faɗin Allah ta baraka ta'ala da yake cewa, Ubangiji zai tsaye da kai matsayin abin godewa, مم.
ma'ana matsayin da mutanen farko da mutanen ƙarshe مم.
sai sun gode maka.
sosai.
Yau ma izin ya tazakkarul insanu, Mm.
wannan rana ɗan adam zai tuna, Mm.
wa'anna lahu zikira.
Mm.
tunawan ina zai i- iya tunawa ba abin da zai tuna Mm.
ya ƙulu yana cewa Mm.
shi ɗan adam Mm.
kafiri kenan Mm.
yana cewa ya laita ni Mm.
kai to na qaddamtu li hayati da na aikata aikin alheri Mm.
da kuma na yi imani a rayuwata ta duniya Mm.
a tsayyibatu rayuwata kyakkyawa da na yi a duniya Mm.
da na da na yi aiki mai kyau fil akhirati wanda zan isa tarar a lahira Mm.
to in bai yi ba shikenan ya zama nadama ba ta da amfani kenan Mm.
wasar- wasarrun nadamata lamma ra'awul azaba Mm.
fa yawma idna wannan rana ahadun mutum daya la yu'azzibu ba zai iya yin azaba azabahu irin azabar Allah ba Mm.
azabar da Allah zai zata wani bai taɓa yin ta irin ta ba duk zaluncin azzalumi duk duk jabbariyancin a- eh, jab- jabbari Mm.
da duk eh, ɗagun kai mai ɗagun kai duk mai son ya azabta wani Mm.
duk irin azabar da mutum zai yi da wannan rana azabar da Allah yake sai mutum ya ga shi ba abin da yayi wancan da abin da yake yi ba azaba bane Mm.
kuma an yi azaba kala kala Mm.
a duniyar nan ba irin azabar da ba a yi ba Mm.
Eh, mut- Allah ya ba wa mutane dama wasu mutane suka yi ta amfani da damar suka yi ta azabta halittar Allah Mm.
Eh, wani za ka ji ma in aka kama shi eh, saboda tsabar iya azabar sai a sa a yi ta yanke gabobinsa ɗaya bayan ɗaya haka a zuwa yanke yatsarsa sai a- a bari sai ya jima sai a ji- zuwa yanko wata yatsa da haka ana dawo a yanke kunninsa ɗaya a dawo a yanke ɗaya a zo a yanke harshensa a zo haka za a yi ta yayyanka shi kaɗan kaɗan kaɗan da haka zai mutu wa duk saboda an iya azaba Mm.
to ai ban sani ba wanda ya yi azaba yana jiran jiran mutane Mm.
to irin waɗannan duka an yi wani kuma zai sha tsakanin gari kaza da gari kaza a ɗauko masa wane amma kar ya taka a ɗaure shi a ƙasa in na zamanin da kai ne a haɗa shi da doki a ɗaure ba- ba- ƙafar doki ta baya mutumin doki ya yi ta sukuwa mutumin yana jan ƙasa har a kai shi wancan garin duk an yi haka an yi irin wayannan bila adadin duk azabobi ne na dan adam shi dan adam ai da zai samu dama da barnar da zai ba karama bace sosai kwarai
fi zalika al-yawmi yatawallahu al-azaba a wannan ranar tashin kiyama Allah ya da kansa yake jibintar azabta mutane binafsi da kansa la yakulu ila ghairi ba ya shawa ne kai min a'a yau azabar Allah Allah ne zai azabta wanda da suke azabta mutane wala yufiqu wasaqahu ahadun wani kuma ba zai iya kamu ya daure yadda Allah yake daurewa ba eh wani in zai daure mutum in in- in ya gama daure inda zai iya daurewa shi kenan mutumin ya kare Allah kuma da zai kawo igiyoyi ai ta daure mutum ai ta daure mutum igiyoyin ba za su kare ba kuma jikin ba zai kare ba كذلك يكت- يكتفي الجليل بنفسه وبنجي شي yake ah, iswa da kansa wala yuwakkilu ahadan min shiddatin gadabi saboda yayi fishi ba zai wakilta kowa ba Ah, haka wannan shine lar- lamarin kafiri kenan to shi ko mumini ya ayyatu an-nafsul mutma'innatu ya ce rai da kika natsu da Allah kika natsu da imani kika bi Allah kika yi imani al'aminatu amintacciya wa hiya almu'minatu ita ce mu'mina ta yarda da Allah ta bi dokokin Allah ta bi Allah daidai ita kuma abinda shi kuma abinda za a ce masa ashe wannan ran irji'i ila rabbiki ki dawo wajen ubangijinki in ran ya zo aka zo daukar ran sai a ce rai ki zo ki koma wa ubangijinki mai yawan rahaman nan shikenan duk wahalalun da da yake sha ba mamaki ba shi da lafiya ga ga ga masifu iri iri in ya rauka aka rauke shi ya tafi shikenan ya huta da su irji ila rabbiki yuqalu laha zalika ana gaya wa rai mu'mina inda al-maut lokacin da za ta mutu ashe mata ki dawo wajen ubangijinki rabiyatan zaki yadda bi sawabi da sakamakon da Allah zai baki mardiyatan inda Allah tabaraka wa ta'ala kuma a- ke ma yardajiya shi Allah ya riga ya yarda da ke bi amaliki saboda aikin da kika yi wa Allah jami'atan bainal wasaili kin hada sibobi duka duka biyu ma'ana kin samu kin samu yarda daga wajen Allah kuma ke ma za ki yarda da abin da za ki gani abin da Allah ta dan miki fadkhuli fi ibadi Allah zai ce wannan ran mu'mina ki shiga cikin bayina fi jumlati ibadi salihina a cikin jumlar bayina salihai ki shiga cikin mutanen kirki yau mutanen kirki ne su Allah yake yake magana da su su Allah yake so warkuli jannati ki shiga aljanna ta ma'ahum tare da mutanen kirki Allah ya sa da mu a ciki آمين آمين سورة البلد مكية وهي عشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد نعم ألم نج نعم
سورة البلد مكية 20 آية بسم الله الرحمن الرحيم مم.
لا أقسم بهذا البلد مم.
وأنت حل بهذا البلد مم.
ووالد وما ولد مم.
لقد خلقنا الإنسان في كبد مم.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد مم.
يقول أهلكت مالا لبدا مم.
أيحسب أن لن يره أحد مم.
ألم نجعل له عينين مم.
ولسانا وشفتين مم.
وهديناه النجدين مم.
a wannan sura suratul baladi مم.
garin makka kenan مم.
wanda Allah zai magana sa a wannan sura مم.
shi annabi sallallahu alaihi wasallama da yake Allah ya yarda da shi yana son sa مم.
har garin sa ma sai ya zama mai daraja نعم Allah kuma ya ce yana son garin ma- garin da anna- garin da aka haifi annabi مم.
in annabi yana cikin garin مم.
da annabi ya bar garin kuma Mm.
duk alherin da sai suka tashi daga garin مم.
garin da za kullum alheri ake musu ضرب الله مثلا قرية كا- آه، كانت آمنة مطمئنة مم.
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان مم.
فكفرت بأنعم الله مم.
وذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله ولقد جاءهم رسول منهم مم.
فكذبوه sosai.
النبي ne aka kawo sallallahu alaihi wasallama Mm.
Allah ya sa aka haife shi a garin Makka Mm.
kakanninsa ma duka a Makka aka haife su Mm.
ya zo yadda yake da darajar nan mutanen makka suka ce ba sa son sa Mm.
Allah ya ce masa ya tashi Mm.
da ya tashi ya koma wani gari shine garin Madina Mm.
sai Allah ya ɗauko masifu Mm.
da makka ba sa neman abinci Mm.
ba sa neman ruwa Mm.
ko ba su da shi Mm.
ba a musu ruwa Mm.
a shekara ma in wani lokacin sau ɗaya ake ruwa Mm.
ba za a ƙara yi ba Mm.
ba su da inda za a yi noman duwatsu ne duk duk duk ƙasar makka duwatsu ne in in ka shuka ma eh, shuka ba za ta fito ba Mm.
amma har da haka sai abincinsu duk inda aka je aka yi abinci mai kyau mai daɗi a nan ake kawo shi kuma in kuna sai da abincinku a garinku dubu ɗaya in an je shan ɗari ɗari biyar ne ko ɗari hudu Mm.
sai an rage Mm.
duk abin da ka ɗauka a garinku ka ɗauke shi da tsada ka kai shi ka je ka sai da shi da arha tujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Mm.
Allah ya ce na na jawo musu duk abin da ake ake amfani da shi Mm.
na dawo da shi garin Mm.
ya ce a Allah ya ce amma da muka yi fada da su Mm.
suka ƙi min annabi na Mm.
aba sai na hada su da bala'i bismillahir rahmanir rahim la za'idatun aw silatun Mm.
uqsimu bi hadha al-balad ubangije shi ina rantsuwa da wannan gari Mm.
aqsama al-jalilu tabaraka wa ta'ala bi makkata Allah ya rantsa da garin makka li'annaha baladu habibihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama domin makka garin da aka haifi masoyinsa ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa anta ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hillun bi hadzal baladi Mm.
ga ka kana garin ya hillu laka kuma an halatta maka garin Mm.
annabi ne kadai aka taɓa halattawa ya zo ya shiga makka makka harami ne Mm.
kuma ya zo lokacin aikin haji Mm.
lokacin haramci Mm.
ko a- kaga cikin watanni ha- masu na haramci Mm.
sannan ya zo da haramin in ya so Mm.
ya sa harami akan zai zai aiki Mm.
ya halatta ya shiga gari yayi yaƙi Na'am.
shi kaɗai ne Eh, ba wanda aka halatta wa ya zo makka Mm.
in ka zo kana ha- kana harami haramun ne ka yaƙi wani Mm.
in ka zo baka harami shi garin ai harami ne Sosai.
ba za ka taba shi ba Mm.
sannan in ka zo shi- lokutan da ba a yaƙi Mm.
lo- eh, watanni guda hudun nan Mm.
da Zul- Zul- zulhajji zulqi da zulhajji muharram Mm.
da kuma rajab Mm.
wayannan watanni Mm.
ba a yaƙi dama Mm.
to in ka zo ba a yaƙi Mm.
to shi annabi duk an halatta masa zai iya yaƙi a cikin garin Mm.
ya hillu laka ya halatta kai yaƙi ka tuqatila fi kai yaƙi a cikin garin Mm.
wa qad anjaza Allahu lahu zalika alwa'da Allah ya yi- ya zartar masa da wannan alƙawarin da yayi masa Mm.
yawmal fadr ran faru makkata Mm.
ran da za a bude makka shekara ta takwas ga hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya dauko mutane mutum kusan sama da dubu goma Mm.
aka taho makka aka zo da shekara ta shida a hudaybiya sulh hudaybiya Mm.
annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo akan zai yi umra Mm.
na kwana ɗaya kawai su bar masa garin makka kwana ɗaya zai umra suka ki aka yi aka yi suka ce ba su yadda ba sai dai ya bari baɗi ya zo za su ba shi kwana uku Mm.
shi ko da ya koma kawai bai ma ƙara dawa wajen su ba Mm.
kawai sai ya dinga yaɗa musulunci kawai Mm.
ya yi ta tura takardu wajen sarakuna Mm.
ya rabu da mutanen makka Mm.
idan aka ƙara shekara biyu Mm.
Allah ya ce ka je ka yaƙe su Kawai.
shikenan da ya dauko rundunar wannan zuwan da ya shi ba magana wani ya zai tare shi kowa ya a je a duba ya suke Mm.
idan aka zo aka ga taron sai ce kai wannan kafa sai dai a bar- a gudu a bar gari kawai Gaskiya.
to da haka suka shiga gari sai dai kawai a, Allah ya taimake su shugaban nasu sai ya musulunta Mm.
shi Abu Sufyan shine sarkin gari Mm.
kuma da ya ga taron Allah da ikonsa sai shuka masa imani kuma Mm.
sai ya zo ya musulunta Mm.
tun kafin ma a shiga a ƙara so gari sarkin gari ya musulunta Mm.
shikenan an ci gari Sosai.
shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama Abbas ya ce masa ya Rasulullah ka san mutumin naka yana son girma Mm.
Abu Sufyan mai son girma ne tunda sarki ne Mm.
tunda yana son girma ka ba shi wani abu wanda zai ji daɗi Mm.
annabi ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira Shi kenan.
ba za a yaƙe shi ba Mm.
haka ya ta ruwa jikin gidan Abu Sufyan gidan Abu Sufyan ya shiga Mm.
annabi ya ce to duk wanda ya shiga gidansa shi ma Mm.
ko gidanka ka shiga ba wanda zai ji ya fidda kai ya yaƙe ka Mm.
duk aka yi ta ruwa a gidaje Mm.
shi kenan aka bar ɗakin kaba shi kenan gashi aka zo aka cire gumaka daga nan dai an bude garin makka Alhamdulillah. Mm.
wa walidin Allah yana rantsuwa da mahaifin annabi Mm.
sallallahu alaihi wasallama shine huwa adamu annabi adam shine farkon wanda ya kawo mutane Mm.
har annabi ya zo cikin su Mm.
wa ma walada da abinda annabi adam ya haifa duka Allah yana rantsuwa da shi Mm.
kaga duk dan adam kenan Allah ya rantsa da shi Mm.
jami'u jam- eh, shine jami'u zurriyati duk zurriyar annabi adam Mm.
Allah ya rantsa da ita Mm.
alwalidu adamu Mm.
ah, shi mahaifi shine annabi adam wa ma walada ibrahima abinda annabi adam ya haifa akwai annabi ibrahim a cikin sa Mm.
an walidu adama wa ma walada muhammadun Sallallahu ko kuma mu ce annabi adam shine uban annabi muhammad kuma shine dan Mm.
ala kulli halin dai duka Allah yana rantsuwa da manya saboda zai faɗi magana babba Mm.
Allah ya ce lagar khalaqnal insana Mm.
na halicci dan adam Mm.
fi kabadin a cikin wahala Mm.
inna Allah tabaraka wa ta'ala aqsama bi hadhihi al-ashiya'i Allah ya rantsa da waɗannan abubuwa Mm.
أن الإنسان خلقه الله الله أهل شران قدم في شدة في كبد أشكين وهلا Mm.
في نسب أشكين وهلا وشدة تنني يقابل مصائب الدنيا dan adam zai zai tabo gayya da masifu daban-daban a duniyan nan Mm.
wa shada'idil akhirati in bai sa ba kuma ya je lahira ma ya hadu da zanance zanance Mm.
kulikal insanu fi kabadin ko khalaqal insana Allah ya halici dan adam fi kabadin a cikin wahala fi ta'abil Mm.
la yazalu al insanu fi kabadin kuma dan adam ba zai kushe ba yana cikin wahala Mm.
إن الله خلق الإنسان وصوره في بطن أمه في الرحم يكابر ضيق المسيمة والرحم والبطن حتى أخرجه الله الله ya shi dan adam sai Allah ya sashi cikin cikin uwa Mm.
cikin nan yadda yake kuma sai ya dauki mutum Mm.
mutum gaba ɗayansa kuma an halishe shi ya shika Mm.
kuma har yana numfashi yana kallo yana komai yana motsi Mm.
har yana juyawa Mm.
to yaya shiki yake ga mutum to kaga nan ma wahala ne Mm.
zai ta fama da wannan kuntashe-kuntashe Mm.
na, na, na, na zama cikin ciki Mm.
hatta har Allah ya fidda shi Mm.
idza kharajahu Allah bayan ya fito duniya awwalu ma yukabiru qad asratihi inda ma yuladu da ya an haife shi abinda za a fara a yanke cibiyarsa Mm.
kaga daga nan ya fara haduwa da fitira Mm.
eh a yanke cibiya cibiya ba jikinsa bane Sosai dai.
an fara yanke jikinsa tukuna ya fara jin fa gidan nan ba gidan daɗi bane Sosai. Mm.
to kaza sikinun za a ɗauki wuɓa ko reza ko wani abu ko ya ɗau juz'un minhu a yanke wani abu na cibiyar Mm.
a bar masa sauran Mm.
ko ya lafu lafan shadidan fi gumakin kuma a tattare sauran eh, a a- a- a sa shi a cikin wani abu ko tsumma ko auduga Mm.
a tattare ai rubaɗin shadidin a ɗaure Mm.
sauran ma- wannan wanda aka bar masa Mm.
shi ma sai a tattare shi an an sa ko zare an ɗaure shi Mm.
yukabi da haza ta'aba zai gogayya da wannan wahala tukuna Mm.
wa ba da zalika bayan haka yukabiru irza'a sai a bashi da shayarwa da sha- shan nono Mm.
shi ma shan nono wahala ne Mm.
domin zai buƙaci nonon mai yiwa uwar ba ta wajen ko kuwa ba ta gane ba ko tana bacci labudda min rada'ati dole sai ya sha nonon nan in bai sha shi ba illa ya mutu sai ya mutu in ya ki shan in aka ce ba za a bashi nono ba mutuwa zai yi Mm.
yukabiru rada'ata zai ta gogayya da shayarwa hatta ya ta- yam- ya tamarrana alaiha har ya saba ya saba da shan nonon wa yukabiru nabatal asnani bil humma was suda'i hatta tabutu asnanuhu yayi gogayya da tsiran haƙori idan haƙori ya fara to nan kuma zazzabi ne a ciwon kai ne a zawayi ne haka zai ta fama da su Na'am.
har haƙoran su fito Mm.
idan suka fito wa ba da zalika yukabiru fisala nan ma bai ishe shi ba sai a ce ta sauran yaye a ce ya kai shekara biyu ko dab da shekara biyu za a yaye shi da ya saba da nono shi kadai ya fi masa komai daɗi a ce rana ɗaya kawai sai an raba shi da shi Mm.
shi ma matsala ne yusalu an rada'ati a raba shi da nonon da shayarwan ko yukabiru haza ya gogayya da wannan ma shi ma yana daga cikin wahalalun duniya da aka kawo shi wa ba da haza yukabiru mashi hatta yuqawi hatta kuma sai koyon tafiya bayan yayi rarrafe zai tashi yana tashi yana faduwa yana tashi yana faduwa da hakan da har ya koyi tafiya ko yadkhulul madrasata bayan an gama wannan ya tashi ya fara girma a sai a kai shi makaranta nan ma dai zai ta fama wai kabiru faratar mu'allimi wa tarbiyatar wa haibatahu a hada shi da malami malamin nan akwai duka akwai tsawatarwa akwai gashi nan dai na tarbiya iri iri shi ma dan adam ya ta gogayya da wannan wa ba da haza ya siru shabban sai sai ya girma ya zama saurayi in ya zama matashi ya ta'allaku bi tazwijiya ce ta sai aure maza yanzu kuma sai gogayya da aure kudin aure kudin lefe kudin waye na'am
yukabiru tazwija zai ta gogayya da neman aure Mm.
muta'ajjilan a lokaci yana son auren a yi shi a cikin sauri Mm.
gidan waɗancan su ce ba su shirya ba gaskiya sai a hankali Mm.
fa idza tazawwaja Na'am.
wa sara lahu auladun yukabiru mashaqqatal iyali idan yayi auren shikenan to sai haihuwa Mm.
in ya fara haihuwa yara sun fara taruwa to maza wahala iyalai Mm.
kullum wannan wa- wannan ba shi da lafiya a kai shi asibiti Mm.
a wannan ya tashi da kaza Mm.
wannan a kudin makarantar wane Mm.
iri irin su da haka zai ta gogayya shi ma dai wahala ne Mm.
maradul auladi shi eh, rashe-rashen lafiyar yara Mm.
nafaqatu zawjati wa fitnatuha ga shi yadda mata ga kuma fitintunun da matan ma wani lokaci in ta sace a cikin wani wani hali sai ya rasa ma inda yake sosai ba ruwanta Mm.
tana zaune ya kawo mata ta shi ta goci Mm.
in ta sace in ta maka masa wani abu sai ya ce ma kai sai ya tunanin kai da ma ya san da ma bai auren ba sosai
wa huwa baina zalika yukabiru masaiba hadiratan Mm.
a cikin haka yana gogayya da wahalhalu daban-daban Mm.
addarbu wata ran ya sha duka wa fizinu wata ran a ɗaure shi wal fagru wata ran ya fama da talauci wal maradu wata ran ya fama da rashin lafiya kullu hadha rubama waqa duk wannan zai iya faruwa Mm.
ba da arba'ina sanatan bayan shekara arba'in ya gama ƙarfinsa yukabiru harama sai tsufa kuma ya ce zai zo
So.
tsufa kuma sai ya taho wa shiba sai hurhura ta fara zuwa Mm.
shikenan za a canja masa gashinsa kenan Mm.
wai za mata idan ya zo mutuwa kuma Mm.
yukabiru sakaratul maut da magagin mutuwa abubuwan da ake haduwa da su lokacin da za a rasu Mm.
sai za za bai lal kabri idan ya tafi kabari yukabiru su'alal malakaini ga malaiku suna jira su za su tambaye shi So.
wa dangal kabri ga ɗi- ga bintatan wannan kabari Mm.
ga shi dan ziri ziri haka za a yi shi a sa mutum a ciki wa ba da zalika bayan haka a ce masa sabin da yake jiransa albasu wal hisabu akwai tashi da za a yi na kiyama Mm.
akwai hisabin da za a yi masa na ayyukansa wa zubur kitabu bil yamin aw bil shimali akwai bashi ta- takaddun aikinsa ko a hannun dama ko a hannun hagu wal mashwara sirada ce ta da saura Mm.
bayan an gama bincike an komai an tantance shi zai tafi aljanna Mm.
a ce sai ka bi nan kuma siradi ne wat- wa- wata gada ce Mm.
kuma gadar siriruwa ce yadda annabi ya sifaita ta Mm.
sirrantakarta bai fi gashi ba mana kamar yadda gashi yake sirri haka gadar take kuma a kanta za a bi kuma ga ta da kaifi Subhana.
kuma nan za a bi Mm.
a ce to ka bi nan ka wuce Mm.
hatta sagira fil jannati har ya samu ya- ya kai ga aljanna Mm.
ya huta aw fil nari ko ya shiga wuta Allah ya kiyaye Amin.
la yazalu yukabiru nasaban da'iman dan adam kullum yana fama da wahala Mm.
kulika insanu fi kabarin dan adam an halice shi a cikin wahala hatta na duniya har duniya ma idza tafakkarta tajidu an la lazata fiha idza tafakkarta tajidu an la lazata fiha duniyan nan in ka duba in ka ce za ka yi tunani sai ka ga me- menene daɗi na duniya Babu.
duk wahala ce kawai Mm.
kullum a cikin wahala ake Mm.
in ka tattara daɗin duniya sai ka ga ɗan ƙanƙani ne Mm.
wahala ce tafi yawa Mm.
kullu ma nusammi lazatan fa inna ma huwa khurujun min at-tabi faqat duk abin da kake ce masa daɗi Mm.
a cikin wahala yake fita Sosai.
ya sai ka wahala wannan daɗin ka ka ɗan same shi kaɗan idza farraja Allahu alaina min azabin nusammihi lazatan idan Allah ya yaye mana shiga wata azaba sai ce alhamdulillah an fita huta haka da azaba da cikin gare ka ita kuma mai sunanta wahala Mm.
lazatu da'ami innama hiya najatu min musibatil ju'i faqat in ka ji daɗin abinci kafin ka fara samun abincin ba yunwa karo da ita ba Sosai.
yunwar daɗi ne Babu.
wahala ce Mm.
kada juwa an yi hulikana fafarraja Allah alaina bil akli Mm.
da yunwa ta so ta halakar da mutum ya rasa inda zai sa kansa Allah ya taimake shi daga abinci kaci Mm.
to kaga sai dadin abincin ba dadi bane wahala ce ya- eh, a dadin ya biyo Mm.
Ah, na'am ya rasulullah na'am kada ju na'am yace wa shayabu farajun min musibatil adashi in kaji aka baka ruwa zaka sha ko abin sha Mm.
zaka ji dadin abin shan Mm.
to amma kuma da ya kishirwa ce ta dame ka Mm.
har ka samu wannan ruwan wasihatu farajin min musibatil maradi in an ce wani ya samu lafiya to da a wani hali yake a cikin rashin lafiya wal libasu farajin min musibati zullil uri Mm.
idan ka samu riga mai kyau kasa Mm.
da me yasa baka da riga ne Sosai.
ko kuma rigar ba yadda take Mm.
kaga nan ma idan ka wala ka fito ka zo ka shiga daɗi wa kullu ma nasibu lazatan al'ana idza tafakkara tajidu khurujan min al-azabi faqat duk abin da muke ce masa daɗi in ka duba zaka ga fitowa daga wahala ne la lazata fi duniya duniya ba ta da daɗi Sosai.
ta abu na ta abin wahala shi kawai akan- akan wahala la lazata illa fil jannati babu daɗi sai an shiga aljanna Allah ya kai mu aljanna mu shiga Amin. Amin.
alhamdulillah ya so.
Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Akwai masu buƙatar karɓar karɓar ɗariƙar Tijjaniya. In suna kusa su matso kafin mu karanta tambayoyi saboda su matso kusa. Na, tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa, ya shehu ina azumi, sai na yi wani babban ashar, to ya matsayin wannan azumin na yake.
Eh, azumin sa bai kare ba Na'am.
Eh, amma dai ya- ya rage wa azumin sa abin da zai samu da yawa Na'am.
annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kai azumi ba wai azumin shi da sha kawai ba Mm.
a kai azumin kame harshenka Mm.
kar ka a dinga samun ah, miyagun maganganu ko miyagun kalmomi Mm.
ko zagi Mm.
ko dai duk abin da ba su da amfani kar ka sashi a cikin azuminka Mm.
Eh, irin waɗannan ne in suka yi yawa mutum ya yi zage-zage ko ashar ko da sauransu Mm.
Ya- yana dai gashi yana azumin amma bakinsa bai ri- bai kame bakinsa ba to in yayi rashin sa'a irin su ne annabi yake cewa yayi azumi amma ba shi da ladan komai Mm.
sai kishirwa da yunwa Mm.
to saboda haka kiyaye Na'am.
eh, kiyaye harshe ake yi Na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu na ji an ce wai idan mace ta fara al'ada a gidan iyayenta wai ana rubuta wa iyayen zunubi.
Ya, kai wannan magana ce Na'am.
wannan kan babu shi a shari'a Na'am.
a babu ah, don yar mutum ta fara al'ada a gidansa kawai a rubuta masa zunubi aikin me yayi Na'am.
al'ada laifi ta yi ne Mm.
kuma shi ya ba ta dama to shine za a ce zai samu zunubi Mm.
ita ma ai ba ta da zunubi balle shi Mm.
to ita fara al'adan laifi ne ai a- a- abu ne daga Allah Mm.
abin da yake daga Allah kowa ya sai tare shi Babu.
Ya, babu wannan kan Na'am.
wannan magana ce Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum zai iya cire zakan da kai ya tura wa iyayensa?
eh in ba shi yake shayar da su ba Na'am, amma ai ba zai yi- ba zai yi ba saboda zakka sunanta na'am.
iyayensa kuma shi yake shayar da su Mm.
in ba su da abin shi dole sai ya kai musu Mm.
to in ya kai musu zakka ai zakka ba ta yi ba Mm.
ya kai wa dai wanda ba shi yake shayar da shi ba Mm.
amma mutum zai iya bawa ɗansa Mm.
eh in ɗansa ba su haɗa ba tare suke ba Mm.
ma'ana ɗansa shi ma da nasa gidan Mm.
da harakarsa daban Mm.
to kuma ɗan ba shi da shi Mm.
to uban zai iya shiryawa ya bawa ɗan Mm.
amma mutum ba zai bawa iyayensa ba saboda shi yake ciyar da su ai Mm.
ai ba a bawa iyaye zakka da Mm.
zakkan eh, fiddakai din Mm.
da zakkar asalin zakka ta ta dukiya din duk ba a bawa iyaye Na'am. Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina hukuncin wadda bai fidda zakkan da kai ba har sai da aka sauko daga sallan idi.
ba komai in aka zago ya fitar Na'am.
eh wannan ranar ake bukata da ya fitar Na'am.
inda mutum yana da hali Na'am.
eh Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu wani mutum ne baya iya biyan bashi, ni kuma da na fahimci haka sai na sai da wani abunsa sai na biya masa bashin, to me hukunci na?
shikenan ka taimake shi Na'am, na'am, na'am, wanda baya iya baya iya biyan bashi aka biya masa ya taimake shi na'am, inda dai in bai biya bashi ba yana bisa bashin har lahira na'am, amma yanzu tunda an biya masa ai kaga shikenan in ya je lahira ba za a tambaye shi ba na'am, ya taimake shi na'am, a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka. Akwai wanda ya aiko ya ce yana so a taimaka masa da addu'a Allah ya buɗa masa harkokin kasuwancinsa.
Allah ya bude albarka Amin. Sannan kuma ko da ya aiko ya ce yana so a taimaka masa da addu'a a suna cikin wani hali gidan da suke ciki ana iya fidda su ko yau ko gobe.
Allah ya Allah ya ba su nasu Amin, amin. Akwai wanda kuma ya ce a a taimaka masa da addu'a ƙyarsa ba ta da lafiya, akwai wanda ya ce yana Allah ya ba ta buƙatar lafiya.
addu'a ya shiga damuwa, shiriyar yara, Allah ya- kariya, ilimi, wadata da sauransu.
duk da Allah ya biya bukatu gaba Amin, daya amin.
gobe insha Allah za mu rufe karatun mu sai kuma Allah ya kai mu to no to alhamdulillah Allah ya biya bukatun mu gaba daya Amin, da bukatun masu bukata amin.
kai ne mai karban da riga masha Allah ka yi salatul fati to idan ka tijani kana da sharuɗa in ka shiga ba za ka fita ba za ka daina ba alƙawari ne na ibada zakarinka da Allah na biyu ba za ka rada riga tijaniya da wata ɗariƙa ba ita kada za ka rige na uku ba za ka ziyarci wani waliyu na neman albarka ba sai wanda yake cikin ɗariƙa za ka kula da sallah a cikin jam'i in dai ba larori ba za ka rige lazumin ka safe da yamma za ka dinga halartar jam'i wa zuwa da jam'i zikirin jimma za ka yi wa iyayenka biyayya za ka yi wa duka amma sallah la sai
آمين آمين آمين آمين
alhamdulillah amma da sunayi maka jin da duka tijjani lazumi da wazifa da zikirin jimma da izin shehu tijjani ka ta kakar ba to Allah ya taimake mu Allah ya taimaka الحمد to لله alhamdulillah الحمد لله Allah ya biya dukkan bukatun masu bukata Allah ya biya bukatun mu gaba daya Allah ya karbi ayyukan mu gaba daya Allah ya sa mu a cikin wurin da ya yanta a wannan wata Allah ya sa mu karasa azumin mu lafiya آمين Allah ya ba mu duk abin da yake ba masu azumi آمين Allah ya kiyaye mu duk abin da yake kiyaye mu bayin sana managarta آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم صل وسلم وبارك آمين.
على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
الحمد لله رب العالمين